الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
babu naumi anin salati
باب bacci daga barin yin sallah me hukuncinsa
hadathani yahya an malikin ubaydullah ya ce ya hayaye min hadisi ya karbo daga imamu an malik ibn shihab ya karbo daga ibnu an shahab sa'id ibn zuhri.
al-musayyib ya karbo shi kuma da daga sa'id bin al-musayyib ko musayyibi to anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina qafala min khaybara yayin a cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hina kafala min khaybara yayin da ya dawo daga khaybara yayin da ya juyo ya dawo daga khaybara asra to yayi tafiya da daddare sara akan ce sara aka ce asra an fahimta ko sara duk lokacin da ka ganci to tafiyar da aka yi ne da daddare subhanallazi asra bi abdihi laylan to ita ce take zuwa kenan asra tafiyar da aka yi da daddare to manzo sallama yayi tafiya da da daddare hatta idza kana min akhir al-layli har da ya zamanto wata kan karshen dare ya tafi arrasa karshen dare yana tafiya yana tafiya da irin kamar mu yanzu karshen dare zamu yi cewa hudu da rabi ko ko irin hudu to yayin da lokacin karshen dare yayi an rasa sai ya sauka ya ririmi shine ririmi mun faɗe shi ai ko ka gani walasta ala ta'arisa qabla liqa'i shine bawa in yana tafiya yana tafiya yana tafiya asuba ta kusa sai ya dan zauna ya dan yada zango a wani waje ya dan yi bacci kafin asuba ta yi ya ci gaba da tafiyarsa shine ta'arifi to manzo sallama ya ya ya yi dan wato kan bacci wanda ake yin sa karshen dare wa qala li bilal to da ya kwanta manzo sallama sai ya ce da bilal ikla ala subha ka tsaya ka kulan mana da asuba hudowar alfijir dan tsaya da an kwanta sai manzo sallama ya ce da bilal kulan mana da wakacin asuba
wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bayan manzo sallama ya kwanta tare da sahabbansa su ma suka kwanta baki daya wa kala bilal ma qudira lahu bilalu ya tsaya ya kula daidai gwargwadon yacce ubangiji zai sa ya kula an fahimta ko yauwa ubangiji yace ubangiji ya sanya zai tsaya ya kula din sai ya tsaya ya dan kula din yana kula da huduwar alfajir din ثم استند إلى راحلته wanda kan yana cikin yana cikin yi kula din yana cikin kula sai kuma ya je jingina da sardin sa ya dan jingina an fahimta ko yauwa ya jingina da rahilati shine sirdin sa sirdin dabbas kenan dabbas mhm وهو مقبل الفجر amma duk da haka din da yana tsaye ne sai ya je jingina da wata gan sirdinsa amma yana kallowar hudowar alfijir yana kallo kallon hudo fitowar alfijir
فغلبته عيناه na ai sai idansa ta rinjaye shi wata kan sai idaniyarsa ta rinjaye shi bacci ya dauke shi
فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai far- bai tashi ba Ah, wala bilal haka bilal ma bai farka ba ولا أحد من الركب
ɗaya daga cikin waɗanda suke ayarin nan baki ɗaya ba wanda ya farka
حتى ضربتهم الشمس har sai da ya zamanto watakan zafin rana ya dake su ففزع رسول الله أنا.
صلى الله عليه وسلم an fahimta ko Mhm.
ya watakan ya dake su a fafazi a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallama ya tashi haka da sauri da rana bayan ranar ta fito sai manzo Allah ya tashi haka da sauri fa qala li bilal fa qala bilal sai bilal yace يا رسول الله ya ma'aikin Allah أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك ubangijin da ya rike watakan numfashin ka shine ya rike numfashi na ya rasulullah an fahimta ko Mhm.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan sallama ya ce اقتدوا iqtadu يقتادون mu tashi mu dan matsa daga wajen nan أما فبعثوا يدعو.
رواحلهم duk ce ta mu tashi mu matsa daga wannan wajen fa ba su rawahi lahu sai kowannen su ya tashi dabbobin sa wata kan sirdukansa suka ta kowa ya tashi abin hawan sa sirdukansa وقتادوا شيئا suka dan matsa kadan daga wajen da suka yi wannan kwanciya din ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ashe kenan bawa duk ya nisanci wajen da ake saba Allah ko Mhm, duk inda yake ana saban ubangiji ya zama nan wajen to zai iya bayuwa fa ba zai iya bin Allah ba fa wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da hadisi yake so ya nuna shi a sun ma'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bilala sannan maza sallama ya umarci bilal fa qama salata ya yi ikama
fa salla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a riƙe nan wajen an fahimta ko yawwa fa aqama maza Allah ya umarci bilalu ya yi ikama
wa salla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama subha a maza sallama ya musu sallah asuba ثم قال حين قرأ الصلاة sannan maza sallama ya ce da su yayin da suka sallame sallah من نسي الصلاة wanda duk ya manta bai yi sallah ba watakan wakacin wakacin sallah ya zo bai yi ba ya manta فليصليها إذا to ذكرها duk lokacin da ya tuna watakan ya farka bacci yake yi ko wani abu haka ko ya shiga cikin wani abu to da ya tuna ta yayi ta فإن الله تبارك وتعالى يقول في domin كتابه ubangiji subhanahu wataala yana faɗa a cikin littafin sa aqimis salata li dhikri نعم.
eh to shine kai kenan idan sallah kenan da an tuna ta sai a yi ta da lokacin da ya wuce bawa yana cikin wani abu wanda yake ya sha kansa to shikenan da ya tuna ta sai ya yi ta wannan hadisin kenan wannan hadisin ko da yake ya zo a nan mursali ko ibn Sa- ah, sa'id sa'id bin musayyib ai tabi'i ne ko a nan ya zo mursali amma ya zo muttasili a ruwayar muslim wata kan muna zo a dinga haddacewa da Allah an fahimta ko a dinga bin abu nan ya zo a ruwayar muwadda mursali amma ya zo muttasili a ruwayar muslim hadisin ibn shahabi zuhri shi kuma daga sa'id bin musayyib shi kuma ya karbo daga ubangidansa shine wa abu hurairah shi ne yazo a cikin ruwayar kaga nan ba a kawo ba wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman isnadan abu hurairah haka ga mana baitul malam wali abi hurairatin zuhriyu au an sa'idin an sa'idin kenan kawai ka tsaya iya nan wali abi hura wali abi hurairati zuhuri an sa'id yana ɗaya daga cikin mafi girman isnadan kenan a da yake kaiwa zuwa ga abi hurairah kaga kenan hadisi ne muttasil muslim ya kawo shi da isnadin da kuma wannan isnadin kawai mu je
نعم وحدثني عن مالك sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa kawai da aka wa- watakan da aka farka mai akai iqama akai akai sallah ko? iqama akai akai sallah to akan wannan malikawa suke tafiya cewa duk lokacin da wakacin sallah ya fita na mukutari to ba zan ci a ce za a yi mata kiran sallah kawai ayi iqama ayi wannan sallah amma wasu kuma sun tafi ba a haka ba cewa ko da kamar su a hanafiyawa sun tafi cewa a ko da wakacin ta ya fita a yi kiran sallah su ma akwai hadisin da suka dogara da shi to mu karanta gashi nan وحدثني عن مالك a wa haddathani an malik ubaydullah yace hayayi man hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن ya أسلم zo daga watakan daga zaid bin aslama أنه قال cewa zaid bin aslama ya faɗa عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ليلة ma kaga dai cewa mursali ne kenan ko Mm.
domin mun faɗi zaid bin aslama da hadisan samajiya a arrasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailatan bi tariqi makkata Mm.
manzo sallama yayi ririmi shine bacci karshen dare a hanyar makka ووكل بلالا an أن yi يوقظه للصلاة ya wakilta bilal da tsaya ya kula da alfijir cewa ya farkar da su dan su yi sallah lokacin sallah yayi ya tashi su baki da فرقد بلال haka kan bilal sai ya bacci su ورقدوا ma duk suka kwanta suka حتى yi bacci حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم ai الشمس ya zamanto sun farka dai alhalin rana ta riga ta fito فاستيقظ القوم duk mutane suka farka وقد فزئوا kowa ya firgita domin ba a yi sallah kenan a wannan a wakacin ta ba a wannan wakacin ko Mhm.
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم Ah, sai manzo ya sallama ya umarce أن su يركبوا حتى- kowa ya hau abin hawansa حتى يخرجوا من ذلك الوادي a kenan har sai sun fita daga wannan fili
وقال manzo Allah sallama ya إن ce هذا واد به شيطان wannan fili kama akwai shedan a cikin sa kaga kenan ya rika ta'kidi kenan duk wajen da zai zamanto ba na Allah bane bawa ya nisanci wannan wajen na'am shi ne bala an tahi illa li nahwi ridawu
farakibu Duk sai suka hau.
hatta kharaju min dhalika alwadi har suka fita daga wannan wadi fili kenan thumma amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yanzilu sannan manzo Allah sallama ya umarce su da su sauka wa an su yatawaddau yi alwala wa amara bilalan an yunadiya bis salati aw yuqima an fahimta ko Mhm.
ko kuma su mazhaba ta shi kenan sai suka tafi a cewa an yi umarni da cewa ai a yi kiran sallah din dan haka su sun zaɓa a yi kiran sallah ko da lokacin ya fita ka gani wannan au din fa ba adabi bane ba kamar Mm.
wawi ne a ba au bace wacce take nuna wancan ko wannan an fahimta ko Ehem, kamar an ce wayu kima yayi kiran sallah ai iqama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi za sallama yau mutane sallah thumma sarafa ilaihim wata kan sannan bayan ya sallame sai ya juyo wajen su wa qad ra'a min faza'ihim sai ya ga yace suka firgita sahabbai wata kan lokacin sallah ya fita sai ya ga duk firgici a fuskar su
fa qala sai ya ce da ya su, ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha qabada arwahana ubangiji hakika shine wanda ya rike rawukan mu ba mu farka ba ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا da ubangiji ya so sai ya juyo sai ya da mana da ran ba a wannan duniyar ba ma shikenan ba za mu tashi ba
فإذا رقد أحدكم أبيض.
عن الصلاة تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير
فإذا رقد أحدكم عن الصلاة shi yasa koyaushe idan ɗayan ku yayi bacci watakan daga barin sallah ya zamanto ya kwanta bacci har bai sani ba lokacin sallah ya zo أو نسيها watakan ba fa wanda lokacin sallah kun lokacin sallah ya kwanta ya bacci ba ba shi ake magana ba wanda watakan yazo yana cikin baccin har lokacin ya zo shi ne ake magana a kansa أو ko ya نسيها manta bai yi sallah ba ثم ثم فزع إليها sannan sai ya tuna ta da wurwuri فليصليها so ya maza ya sallace كما ta كان يصليها في وقتها kamar yacce ya kasance yana sallatar ta a lokacin ta
ثم an fahimta ko
ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر to za a yi wata mu'jiza kuma نعم صلى الله عليه وسلم.
sai manzo Allah sallama ya juya ya kalli sayyidina Abubakar فقال sai ya ce da shi إن الشيطان أتى بلالا gaya masa yake lokacin shi da Bilal ne kawai suke magana a da shi da Abubakar ne suke magana yace ai Bilal lokacin da naje kulan mana da asuba shedan ne ya zo wajen sa وهو قائم يصلي alhalin shi Bilal yana tsaye yana sallah فأرجعه sai da ya ce ya zaunar da shi ya kwantar da shi shine adja'a
فلم يزل يهدئه kama yuhaddi'u sabiyu ka gani be shedan bai gushe ba yana rarrashin bilalu shine yuhaddi'u yana rarrashin sa yana rarrashin sa kamar yadda uwa take rarrashin danta ko kuma kamar yadda ake rarrashin yaro hatta na mahayya bace wannan an yi ne tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da wa abubakar abubakar yake gayawa
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا to bayan ya gama bawa sayyidina abubakar labari sai ya kira bilalu
فأخبر بلال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ya بكر ce "Ai, ina cikin bacci bayan rasulullahi wallahi sai- sai na ji ina jin bacci kawai sai na kwanta ina kwantuwa sai na ji baccin yana karuwa kama ana rarrashi na a mai dago har sai da na yi bacci kaga labarin da aka ba sai na abubakar kenan Ehem, daman gasken ne don dai wata kan me ya ce shi da kansa ma فقال أبو بكر sai abubakar ya ce a shahadu annaka rasulullahi ni da mun ci ni na shaida kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam
باب النهي عن الصلاة بالها- بالهاجرة babin hani daga mutum daga fitowar zawali ya ce za a wata kan sallah da garjin rana a bari sai ta ɗanyi sanyi ɗin musamman sallah azhar kenan ko yawwa kada a ce za a yi ta da zarar alfijir ko kuma ana tunanin a da zarar zawali ana tunanin ma lokacin yayi ko bai ba
حدثني يحيى عن مالك yahaya ubaidillah ce yahaya man hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن أسلم ya karbo daga zaid bin aslama عن عطاء بن ya يسار karbo daga adaw bin yasari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن شدة الحر من فيح جهنم hakika tsananin zafin rana daga tururin jahannama min faihi jahannama daga tururin wadakan jahannama
فإذا اشتد الحر فأبردوا عن yasa الصلاة koyaushe idan ya zamanto tsananin zafin rana ya tsananta to ku sanya da ga wakacin sallah ka ku ce a wannan wakacin za ku yi sallah ku dan bari ta dan yi sanyi kaɗan ba wai wakacin ta yafta ba ita din akwai wakacin ai da take sanyi ko
وقال a manzo Allah ya ce اشتكت النار إلى ربها wuta wuta ta kai ƙara wajen ubangiji wuta kenan نعم فقالت ta ce يا ربي ya ubangiji أكل بعضي بعضا ka gani a shashi na ya ci shashi wannan hadisi a sheran ne ga wayanda suka ce ba wuta ba aljanna yanzu mun karanta mun yi wannan ko yawa makhluqata lil ani ko da gida ma a miftah tafsiri shi abdullahi yana faɗa baki ɗayan ahlus sunnati sun gama akan cewa wuta da aljanna tuni ubangiji ya halice su akwai mutazilawa da suka ce a ai ba ai wuta ba ba ai aljanna ba to yanzu ma an yi wutar kenan me ya amfanin ta su a tunanin su kenan an fahimta ko Eh, to amma ahlus sunnati baki ɗaya sun kalafa musu akan wannan to gashi ta kai ƙara wajen ubangiji cewa shashin ta ya ci shashi فأذن لها بنفسين في كل sai عام zaman to ubangiji ya mata umarni da ta dinga yin numfashi a duk shekara نفس في so الشتاء biyu ta dinga numfashi ba mun ce tiriri bane ba to numfashin ta ne wannan مم.
sai idanu نفس في الشتاء numfashi na farko za ta yi shi wakacin sanyi ونفس في ai ga الصيف wai ashe sanyi shi ma daga wuta ne ai sai Allah an fahimta ko مم.
shi ma tsananin sanyin daga wuta ne da yake tafi yasa a wakacin da aka jefa annabi ibrahim baka jima abin da aka ce wuta ba baki da su ne bardan ashe a iya fitar da wutar sanyin cikin wutar amma wannan sai mai ita wa nafasin fi saifi مم.
wata kan shi kuma numfashin ɗayan wakacin zafi wakacin zafi shine ila fihi murilata shita'i was-sayf shita'i was-sayf
وحدثني عن مالك وحدثنا مالك wa eh?
وحدثنا مالك wa hadathani an malikin haka din da yake Dai,
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان wata kan uballa ya ce haya min hadisi ya karɓo daga imam malik daga abdullahi bin yazida maula aswad bin sufyana عن أبي سلمة بن عبد الرحمن Ah, ita shi kuma daga abi salama dan abdurrahmani وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة idan tsananin zafin rana ya tsananta fa abin an salati ku sanyaya daga wakacin sallah kan ku ce a lokacin da rana ta take a wakacin za ku yi sallah
فإن شدة الحر من فيح جهنم domin tsananin zafin rana daga numfashi ko tiriri na wutar jahannama Wa zan- wannan bawa baya ta ruwan nan bai
وذكر ya ah, ya ambata a cikin أن النار اشتكت إلى ربها cewa ita huta ta kai kara zuwa ga ubangijinta فأذن لها في كل عام بنفسين wata kan a sai aka yi mata umarni da ta dinga yin numfashi bi na hasaini ko ta dinga yin numfashi a shekara sau biyu نفس في الشتاء numfashi na farko wata kan shi ne wakacin sanyi ونفس في الصيف ɗayan kuma wakacin a, zafi ke
وحدثني عن Numfashi مالك wakacin zafi sai ka ci zafi so وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ubaidullah ya ce haya mun hadisi ya karɓo daga imam malik daga abin zinadi daga a'araju abdurrahman bin hurmuz hurmuzul a'raj an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala اذا اشتد الحر wasu suka ce kuma a duk isnadin da ke kaiwa ga abi huraira ba irin wannan an bayyanta ko duk isnadi wata kan asahul isnadi wannan ana magana kamar rafi su a ya kawo asahul isnadi ko to asahul isnadi babu wanda ya kai cewa a abu zinadi an a araji an abi hurairati shine a rago baitin yake kawo ya wali abi hurairati zuhuri an sa'idi aw abu zinadi haisu an an a araji shine an a araji to
نعم آه، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة alimi ko نعم فإن شدة الحر من بيه جهنم mm.
باب النهي أن نقول المسجد بريح الصوم babin hani daga cewa mutum yana ɗauke da wani- warin tafarnuwa ya ce zai shiga cikin masallaci وتقضية الفم ko kuma ya rufe bakinsa yana cikin sallah ya rufe bakinsa ai an ce me illar kada a shiga masallaci in an- in an ci tafarnuwa ba warin ba to zai ce bare ya shiga amma a cikin sallah sai ya ringa rufe bakin to wannan an yi hani
حدثني يحيى عن مالك ubaidillah ya ce ha mun hadisi ya karbo daga imam عن malik ابن شهاب Ah, an karbo daga ibn shihab عن سعيد بن المسيب kaga wani isnadin nabi kenan ko a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasallama- قال Mm.
من أكل من هذه الشجرة wanda di ya ci daga wannan bishiya wata kan bishiyar tafarnuwa ke فلا يقرب مسجدا مساجدنا kai ya ce zai nufo masallatan يؤذينا بريح الثوم domin wata kan yi udina bi ruhi fi zulfuni zai cutar da mu da warin tafarnuwa ashe duk abin da zai cuci musulmi dan adam ya guje ya guje shi kenan نعم
zuwa masallaci abu ne babba wanda umarni aka yi da shi ba ko inda ma ya amuru kadai ma masu imani ne suke haka amma wani dalili na warin tafarnuwa aka ce ma kaka zo shi cutar musulmi ala ayi halin kenan ba zai zama to abu ne mai kyau نعم وحدثني عن مالك na'am a kamar yawan irin tare a ɗabi'ar turare dama shi ƙanshi ne an fahimta ko ɗabi'ar ake kallo kawai tayu da baya son sama tayu ko don yana da ƙaramin kuɗi ne an fahimta ko yawa inda gama babba ya yi su ko yawa ɗabi'ar turare ai shi ana son sa yauwa wanda ake so din da ya bambanta amma tafarnuwa fa ai ko shi wanda yake sata me yake sa yake sata garura ce da haka wa ba ai ita ma albasa in ba a dafa ta ba ai sai da na umar ya faɗa ko a hadisi sai da na umar mun yi ko cewa duk mutumin da zai ci tafarnuwa ko ya ci albasa to ya dafa su ita ma tafarnuwa za ka ci amma ka dafa ka cire wannan ne abin da zai cutar da mutane shi akwai hadisin da ya zo ma cewa duk abin da yake cutar ita musalla mala'iku ba suna hadarta ba to duk abin da yake cutar dan adam yana cutar mala'iku shi sa wannan warin ba zai bar mala'iku su ma su zo wajen da ku ka zo ka hana mala'iku zuwa wajen mu wara kai ka zauna a gida to
وحدثني عن مالك a abu ubaidillah ya ce hayamin hadisi ya karbo daga imam malik عن عبد الرحمن بن المجبري a ya karbo daga abdurrahman ibn mujabbari
أنا ana fa muj- mujabbar din ba fa na ta- jabar bane ba an bayyana ko wannan yana bin ina irin tsofaffin na a gida da suke bin masallaci da turaren wuta نعم shi ma abin da yake ke ko da yake shi wannan mujabbar aka ce muje
نعم أنه كان akwai يرى wancan wanda ake nufi shine mujmil
أنه كان يرى سالم بن عبد الله shi abdurrahman bin mujabbar ya ga watakan salimu dan abdullahi bin sayyidina umar مم. إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبت الثوب عن فيه idan ya ga mutum yana sallah yana rufe bakinsa
جبت الثوب عن فيه to sai tunciko wannan tufafin daga bakinsa Jabalin abin da ya sa ya shadidan.
rufe bakin مم.
sai tunciko shi tuncikowa ma mai ƙarfi
حتى ينزعه عن فيه an fihi har sai ya cire shi daga me bakin nasa wannan fihi mai ma'anar suna ce ba fihi ce wacce take mai ma'anar harafi ba
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة to باب العمل في الوضوء a babin a umarni da cewa a yi alwala حدثني يحيى عن مالك wato kan aiki a cikin alwala ubaidullah ce ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik عن عمرو بن يحيى المازني ya karbo daga amr bin yahya al-mazini عن أبيه ya karbo daga mahaifinsa yahya al-mazini أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم cewa ya ce da abdullahi bin zaid bin al-asim وهو جد عمرو بن يحيى المازني shi wannan abdullahi bin zaid bin al-asim din kaka ne na amr bin yahya al-mazini وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم shi yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله shi عليه وسلم abdullahi din ba an bayyana ko مهم.
shi abdullahi yana cikin sahabban manzon Allah نعم to sai wannan jikar na zai yake tambayarsa مم. هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ yalla ta yiwu ka nuna min yacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake alwala an bayyana ko ka iya nuna min ah, yacce manzan Allah sallama yake alwala فقال عبد الله بن بن زيد بن عاصم نعم sai Abdullahi bin Zaid bin al-Asim yace da shi kwarai da gaske kuwa zan nuna maka فدعا فدعا بوضوء sai yace a zo masa da ruwan alwala فأفرغ على يده wadu'in ko yawa a zo masa da ruwan alwala fa afraga ala yadi sai ya zubo shi a hannunsa فغسل يديه مرتين marrataini wata kan sai ya wanke hannayensa bibiyu bibiyu ثم تمضمض sannan ya kuskuru baki واستنثر ya shaƙa Salatan- watakan wastan tsara watakan sai ya face kuma bayan ya yi ne ya shaƙa kenan ko amma gagarwa ba ta kaba ko نعم ثلاثا so uku ثم غسل وجهه ثلاثا sannan sai ya wanke fuskarsa so uku ثم غسل يديه مرتين مرتين sannan ya wanke hannayensa zuwa mirfaƙai guda biyu so biyu ثم مسح رأسه بيديه sannan ya shafi kansa da hannayensa فأقبل بهما وأدبره ya fara da nan kenan magabaci inda shine yace manabitu sha'ri ko ka gani inda gashi ke fara tsirowa ya fara zuwa baya بدأ بمقدم رأسه ya fara da magabacin Summa- kansa kenan summa zahaba bihi ma ila qafahu.
har ya tafi da su zuwa kesa ثم ردهما sannan kuma sai ya dawo da su inda ya dauke shi حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه shine ke wata kannan mukaddami rasi مم.
ya dawo da su inda ya dau shafar نعم ثم غسل رجليه sannan sai ya wanke kafafuwansa وحدثني عن مالك kaga wannan shine hadisin da yazo da a wanke gabobin alwala nawa bibiyu hadisin abdullahi bin zaid bin al-as dama ya zo marrataini marrataini ya zo salasa ko ya zo ma wa- marratan marratan
وحدثني عن مالك ubaydullah ce hayar mun hadisi ya karbo daga imam malik عن أبي الزناد ya karbo daga abin zinadi عن الأعرج ya karbo daga abdurrahman bin hurmuz al-a'raj عن أبي هريرة رضي الله عنه daga shi kuma abi hurairah Allah ya kare da أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال da sallama ya ce إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء idan ɗayanku zai yi alwala ko yana alwala falyaji'al fi anfihi ma'an ya shaƙi ruwa ثم shaƙar da لينفر kenan ya sanya ruwa a hancinsa shine shaƙa ke مم.
an fahimta ko Mhm.
ثم لينفر sannan sai ya faci ومن استجمر فليوتر ko da yake a ruwa baya mai ce kawai waskan sara kawai to nan gaba ya daɗa bayyana maka kenan falyaji'al fi anfihi ma'an summa liyansir to ومن استجمر فليوتر wanda duk kuma tsarki ya kama shi da hoge duwar wasu kenan ko istijmari ka gani zai yi tsarki da duwar wasu falyutir soyayutir wutir وحدثني yana fara daga uku ko a ɗaya ma wutiri yau to wasu suka ce wutiri to kenan ya samu dutse guda ɗaya wanda yake da ɓangare uku wanda zai yi yayi matuƙar ya yi shi kenan an fahimta wasu ka ce a ya dai samu guda uku ko da biyu zai ma inda ya dai wutiri ya samu wutiri ala ayi halin dai ya tsarkaka yake so ko in ɗaya ya wadace shi sunansa wutiri uku ya wadace shi sunansa wutiri biyar ya wadace shi sunansa wutiri yawwa wutirin da yake so
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب na'am عن ابي ادريس الخولاني نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال na'am من تودع فليستغفر
حدثني عبيد الله شهاب حديث يا كربو daga Imam Malik da Ibn daga Ibn Shahab Zuhri daga Abi Idris al-Khawlani daga Abi Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo sallama yace man tawadda falyastanfir wanda diye alwala to ya zaman to ya wata kamfaci ya face hancinsa ومن استجمر فليوتر wanda kuma duk zai yi istijmari shine tsarki da abin da yake kamar dutse to yayi da wucin
قال يحيى Yahaya ya ce سمعت مالكا يقول na ji imam malik yana cewa في الرجل في الرجل يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة kaga can ai an ce yayi so uku ne ko a hadisin abdullahi bin zaid bin al-asir so uku ne ko to shikenan sai aka tambayi wata kan ya ya ce na ji malik yana cewa wanda yayi kuskura baki ya shaƙa ruwa ya face cikin kamfata guda ɗaya ta ruwa أنه لا بأس بذلك wannan ba ne ke ce sinan ai
وحدثني عن مالك na أنه بلغه labari ya tadda shi أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص آه، عبد- آه، آه، عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي آه، بن ابي بكر الصديق نعم an fahimta ko عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق dan sai na abubakar siddiq ne نعم ya shiga wajen wata kalke uwarsa ita ce sai tuna aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallama
يوم مات سعد بن أبي وقاص wata kai ranar da sa'ad bin abi waqas ya rasu ya wafati فدعا فدعا بودوء sai ya ce a kawo masa ruwan alwala فقالت له عائشة a sai na aisha ta ce da shi يا أبد الرحمن wata kan aka kawo masa ruwan alwala sai ya zama to ya yi alwalai yana cikin alwalar yayi ya gama ya tashi sai ta ga lam'a a nan ɗinsa wani waje bai samu ruwa ba an bayyanta ko sai ta ce ya abdurrahmani أسبغ الوضوء ka cika alwalan nan ta فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ويل للأعقاب من النار a watakan azaba ta tabbata daga digadigan da basu samu ruwa ba da ba a kyautata wajen wanki wanke su ba wailul lil aqabi minan nar aka ce abin da yasa ta ce a aqabi a nan wajen domin nan ne inda ta ga lam'ar ai aqibi da ban shine nan ko kenan ba mafhumu ba mafhumi na sifa nan wailul li kulli udwatin ko udwa inda anan ne aka samu lam'a din ma wailu an fahimta ko wannan hadisin ya zo a bulugul marami ba isnadin sa ma wannan shine ainihin qadiyar ce
نعم وع- وحدثني عن مالك a ubaidullah ya ce hayamin hadisi ya karbo daga imam malik عن يحيى بن محمد بن bin طحلاء dahla'a an usman bin abdurrahman أن أباه حدثه cewa mahaifinsa ya bashi labari أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت ka إزاره gani cewa ya ya ji annahu sami'a Umar bin al-Khattab ya ji Umar dan Khattab ya tawadda'u bil ma'i cewa yana alwala da ruwa lima tahta izarihi na daga kasan kwarjallansa ke yana bi waje ke ka san su zani suke sako ai wakacin ba wani wando ina ba su- ba sutura ma da za a tsarga a yayyaga a mata wannan abubuwa da haka in aka kewaye jiki kawai shi ke to yana ɗage abin ya tabbata dai ba wani inda bai samu ruwa ba an fahimta ko ina tahta izarihi
قال يحيى ya haya ce قيل مالك an tambayi imam عن malik رجل تودأ فنسيه to a daga mutumin da ya alwala sai ya manta فغسل وجهه قبل أن يتمضمض a gani yayi a takadimi kenan ko faga sala wajahu sai ya riga ya wanke fuskarsa kafin ya kuskuren baki أو غسل ذراعيه قبل wanke أن fuska يغسل وجهه a cikin alwala ai farilla ne kurkura baki fa sunna ne ko to sai fara farilla tun kafin ya gabatar da sunna alhalin a wannan jerantuwar shi menene ake fara yi tamadmadin ake fara yi kafin a wanke fuskar to sai manta sai wanke fuskar sa kafin yayi kuskuren baki أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ko kuma sai wanke zira'insa kafin ya wanke fuskar sa an bayyana ko
فقال Amma, ah, imam malik ya ce أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض kaga wanda ya zamanto ya fara wanke fuskarsa kafin ya kuskuren baki faliyu mazmid to shikenan ya kuskuren bakin ba wani abu a kansa wala yu'id ghasala wajhihi ka kuma ya ce wai in yazo sai ya wai sake wanke fuskar shikenan kawai in yazo kawai in ya gama ya kuskure ne domin abin da ya gabatar me ya gabatar farilla ne wancan kuma menene sunna ne to tunda ya riga ya gabatar da farilla shikenan in ya zo ya yi kuskuren bakin ba sai ya kuma wanke fuskar ba ya wanke ta
wa amma alladhi ghasala zira'ihi qabla wajhihi amma wanda ya zamanto yana wanke zira'insa kafin ya wanke fuskarsa falyaghsil wajhahu to ya wanke fuskar tasa thumma yu'id ghasala zira'ihi sannan ya kuma komawa ya wanke zira'in nasa hatta yakuna ghasluhu ma ba'da wajhihi har ya zamanto wanke su ya zamanto bayan wanke fuska ne idza kana zalika fi makanihi amma fa inda ake cewa shi ma hakan zai bi wannan tsarin sai inda take da yayi alwalai ya tuna aw bi an hadrati fahimta ko zalika yana wajen da yayi alwalai ina ne ake wankewa zuwa zira'i ne ha zuwa zira'i kaga menene da menene kenan duk suka ha Allah da kake ko ba man tartibi kenan yana so ya nuna maka tartibi menene kenan eh tartibi sunna ne ko yawa tartibi sunna ne a wajen wan- a wajen imam malikawa eh za shine ai tartibi sunna ne shi isa ma ya kawo in ka nabi makanihi au hadrati zalika ko kuma yana kusa ba wai yana wajen ba ya yi alwalai ya tashi amma ya bar inda yi sai ya tuna to shi kenan sai ya maza ya zo ya yi wannan abu shi kenan alwalar tasa tana qala yahya ya haya ya ce wa su'ila malikun an tambayi imam عن malik رجل نسي أن يتمدمد ويستنثر حتى صلى mutum ne ya yi alwala ya manta bai kuskura baki ba bai shaƙa ruwa ba kuma bai face ba حتى صلى a ko kuma ya ce kanan cewa an yi tumatu maza wa ya tsara ya manta bai face ba bai kuma kuskuren baki ba har yayi sallah da wannan alwalar tasa قال imam malik ya ce ليس عليه أن يعيد صلاته Ah, abin da ya bari ai sunna ne ba farilla ba an fahimta ko Eh, ba wai sai ya sake wannan alwalar ba
وليمضمض kawai ya kuskuren bakin ويستنثر ما يستقبله
ya yi facewar saboda ya da gyara alwalarsa saboda abin da me zai fuskanta na daga sauran salloli da wannan alwalar tasa kenan mu karasa ne إن كان يريد أن يصلي in yi- ya kasance yana so ya yi sallah da wannan alwalar tasa in yana nufin ya yi sallah da wannan alwalar tasa kadai abin da zai yi kenan a waccan alwalar da na yi ban yi kuskuren baki ba ban face ba kuma na yi sallah to sallar ta tana nan alwalar ta ma kuma tana nan amma da na tuna cewa ban yi ba yanzu in yi wa ina ruwa shikenan zai yi sallah ba sai ya sake alwala ba ke ko
باب وضوء النائم إذا قام إلى sai mu الصلاة tsaya nan. Insha Allah.
آمين